أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ نبري لنا بهذا المعضل والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا من زفن سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alamin bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka mu da sake haduwa a wannan halka wadda ita ce halka ta goma sha biyu a sha hudu a silsilar karatunmu na al-muhtasar al-akhbari a cikin magana akan fiqhul ibadu halka ta goma sha uku da ta gabata mun tsaya akan fara'idul fara'idus salati mun yi magana akan farillan sallah bakin gwargwado mun kawo su mun yi bayani akan su yanzu za mu tashi akan sunnonin sallah malam yace wa sunanuha sunnonin sallah daga ciki akwai al-iqamatu to kafin mu shiga magana akan sunnoni ya kamata yi wasu magana muhimmiya wadda za ta taso nan gaba a cikin karatunmu na mun shiga karatu a cikin sujudus sahawi wato sujjada ta rafkannuwa ainihin ya kamata mu sani ita sujjada ta rafkannuwa ana yin ta ne ga mutumin da ya ƙara wani abu a sallah wato wanda bai kamata a ce ya shigo cikin ta ba wani adadi abun yana daga cikin nau'in sallah amma adadin ne aka ƙara kuma ba da gangan ba don mantuwa to ana yin sujudu sawi mu a malikiya ana yin ba'adi ga wanda ya ƙari sannan abin wato abin da yasa nace abin da yana cikin jinsin sallah din wannan dan in fitar maka da cewa abin da baya cikin lamarin sallah idan aka yi shi to ana dubawa a gani mantuwa ce ko kuma da gangar misali sai mutum ya zo ya yi magana a cikin sallah da mantuwa to za a duba ya magana ta yi yawa ko ta yi kaɗan in kaɗan ne sosai kamar kalma ɗaya kalma biyu sai ya yi ba'adi a kanta amma idan ta yi yawa to wannan kam ya ɓata sallar shi koda da mantuwa ne mutumin da ya yi dariya kaga dariya ba ta cikin nau'in sallah ba ta cikin jinsin sallah to ba ta cikin abubuwa ayyukan sallah to idan mutum ya zo ya yi dariya za a duba a gani wannan dariyar murmushi ne ko kyalkyalawa ne idan murmushi ne shikenan an ana kyakkyawar raja'in bai bata masa sallah ba amma idan ya kyalkyala ha ha ha ha to wannan sallan shi ya ɓaci saboda ai duk dariyar da ta zama da sauti za ga haruffa da suka fita shi ko ba komai ake cewa zance ba illa fitan haruffa daga baki to idan wannan kiran to waɗannan ba sa cikin ayyukan sallah to na ƙara su ko da da mutuwa da in sun yawa ana iya a sallah ta ɓaci so abin abin kula na biyu shine magana akan kabli kabli ana yin ta ne ga mutumin da ya rage wani abu mutumin da ya rage wani abu a cikin sallah mu a malikiya sai aka ce yayi kamli a ina yawancin mu a da maganganu a wasu mazahirin ba haka yake ba akwai maganganu masu fadi akan kabli da ba'di dangane da malaman mazhabobi a fahimtocinsu da suke da shi akai ina magana akan malikiya ne wanda shine mazhaban da muke kai a a idan mutum yayi ƙari ya yi rage ya ƙara wani abu kuma ya rage wani abu duk a cikin sallah ɗaya to shi ma wannan zai yi kamli saboda rinjayar da kamli akan ba'adi to abin da nake so in faɗa a daidai nan shine idan ya zamana ragi ne abin da yake haifar da kamli kenan ko to idan ragi ne a cikin farillai kamli ba ta dora shi ragi a farillai kamli ba ta dora shi wato rage a farillai tabli ba ta dora shi dole sai ka zo da wannan farilla misali mutum a raka'a sai manta ruku'u kaga ruku'u farilla ne a sallah shin zai yi kabli kawai shi ke ya bar ya bar ruku'un sai ya kabli a'a wannan raka'ar zai yadda dukan in dai ba zai riskar da shi ba ma'ana an kai gabar da ba zai iya riskar da ruku'un ba mutum ne ya bar fatiha a cikin sallah da mantuwa shin zai bar shi kenan zai yi kabli saboda wannan fatihan da ya bari A'a, in dai an kai muddar da ba zai riskar da wannan fatihar ba, to zai yadda raka'an ne, sai ya kawo wata a madadinta ko sai ba abi. To da idan ka kalli fuskar shi ne, ga ragin wancan a a a in ka kalli wannan za ka ƙari ne aka samu sallah yanzu sai yi ba abi. In mun shigo cikin ba da mu wannan magana misali a raka'an ka na farko sai ka manta fatiha kawai ana yin takbiratul ihram ko kawai ka kama sura ko kuma sura ma baka yi ba da mantuwa sai tsaya kana wasu wasu amma wannan ana magana akan wanda ba liman yake bi ba ko duk ina wannan magana akan limami ko fazzi wato limami ko mai sallah shi daya dan idan limami kake bi limami yakan dauke kamdinka ya dauke ba'adinka sai dai rukuni ne ba zai dauke maka ba a in na ce rukuni kamar farillai kenan mutumin da ya zo ya bi liman kana bin liman fatiha a a dan ba karanta ba mun yi wannan magana a cikin da muka zo magana a cikin farillai a mahanga ce amma ba wanda ya ce wanda wanda ya bi limami ya karanta fatiha amma maliki ya ce ba ya yi shiru bai karanta fatiha ba ya ce ya ce ba da sallah a ba zai yi ba yana da wannan sallah amma misali sai kana bin liman sai ya zamana a raka'a an yi ruku'u wani abu ya shagaltar da kai baka yi ruku'u ba har sai da suka dago sannan kai wannan ruku'un to yanzu wannan raka'ar baka da ita wannan raka'ar ba ka da istora ka bayan liman ya sallame ce ka kawo wannan raka'a saboda ai rukuni ne ka bari farilla ce ka bari so wannan kenan a so da haka duk mutumin da ya bar farilla kabli ko ba adi ba ta ba ta dora wannan sallar dole sai an cika sai an kawo wannan farilla ko da ta hanyar yadda raka'an ne sai a kawo wata a cikin raka'a in an kammala sai a yi ba adi saboda ka lura za a ga an samu kare-kare a cikin sallar kenan amma sunnoni su ne wanda in an cire wasu sunnar ake yin ba'adi ake yin kabli in an bar wasu sunnan ana tsora su da kabli amma shi ma mu sani akwai sunnonin da in an bar su ba a kabli akwai sunnonin da in an bar su kuma aka mance su kuma aka bar kuma aka manta ba ya kablin ba to akwai sunnonin da za su sanya sallar ma sai an sake ta gabaki dai akwai sunan shikenan in dai an bar kablin har an yi nisa ko an fitar ga masallaci shikenan an bar duka wannan dai idan mun zo cikin babu sahawi za mu duba waɗannan kuma da zamu yi bayani akan su insha Allah za mu karanta sunnoni yace na farko al iqamatu malamin ahli hadisi daga cikin sunnonin sallah akwai al iqama iqama dai wannan da muka sani wanda ke cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة وصنا بيان جاوا وصنا داين جاوا قامت الصلاة قاعدة تشيوا قومي أن فريد آية آية آية ita ma kyakkyawar sutura za a faɗi ɗaya wasu kace za a faɗi biyu ne mahalli ne na duk wanda aka yi duk wanda kai akwai wanda kai koyi shi kyakkyawar salatu Allahu akbaru Allahu akbar la ilaha illa to wannan iqama sunna ce sunna shin menene hukuncin mutumin da ya manta a sallah bai yi kama ba me yi hukuncin shi hukuncin shi babu laifin ko bai akan shi ko ba kaluba ba ne mutumin da da gangan yake yin ikama me hukuncin sallar shi sallar shi ta yi da gangan kawai bari ikama kawai sai zo ya fada cikin sallar shi yana zuwa sai takbiratul ihram Allahu akbar sai ya sallah ko ba liman yake ba dan wanda yake bin liman babu wannan aka shi mutum da in ya tada musu kama diya wakilce su liman ba zai tada ba ko mutum da in ya tada diya wakilce su to kai ɗaya ne zaka yi sai kawai ka zo misali kawai ka shiga sallar ka takbiratul ihram babu ikama babu ikama ya hukuncin sallah sallan ka yayi babu ramuwa babu sakewa a kanka an fahimta sai ce wa suratu daga cikin sunnonin sallah akwai sura allati ba'da al-fatihati wanda ake karanta ta bayan fatiha wato sura sunna ne wani qiyamu laha shi ma tsayuwa dan karanta suran sunna ne kuma ana karanta sura ne a raka'o'i biyu na farkon kowace sallah raka'a biyu na farko kenan kamar asuba da ke daman biyun ne bayan biyun nan babu wasu sai shi kenan a cikin sallar asuba amma azhar la'asar magriba isha ira ka uyi biyun farko banda ɗayan ƙarshe a magriba ko kuma biyun ƙarshe a azhar la'asar da isha wannan sunna ce wasirru fi ma yusarru fihi sannan daga sunnonin sallah akwai ɓoye karatu a inda ake ɓoyewa ɓoye karatu a inda ake ɓoyewa shine a sallar azhar duk a sallar la'asar duk a sallar magriba raka a ƙarshe a sallar isha'i raka a biyu ƙarshe wato dan ka kalli a azhar da la'asar sallolin rana duk ana aje ana koyi karatu to wanda ya bayyana su ya bar sunna wanda ya bayyana karatu azhar ko al'asar ya bar sunna a tsora haka a sirrantawa a inda ake sirrantawa su ne waɗannan wal jahru fi ma yajharu fi da kuma bayyana karatu a wuraren da ake bayyanawa shine sallar asuba biyun farko na magriba biyun farko na isha'i sallar juma'a dukan su ana bayyana karatu to shi ma wannan bayyanawa inda ake bayyanawa shi ma sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu sannan fadin sami Allahu liman hamidahu lil fazli wal imami kenan ga mutumin da yake sallah shi kadai ko kuma limami mamu baya fadin sami Allahu liman hamidahu sami Allahu liman hamidahu wannan ita ma sunna ne ga wanda yake limami ne ko ga wanda yake sallah shi daya wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula dukkan kabbarar harama dukkan kabbara a cikin sallah duka sunna ne banda ta farko wato kabbarar harama ita kadai ce ba sunna ba mun riga mun yi maganar ta a baya ita ita kan farilla ce to anan akwai wani abu da ya kamata mu kalla sami Allahu liman hamidahu in ka fidda wuturi a kowace sallah ta wuce daya me nake nufi dan babu wata sallah mai raka'a daya sai wuturi to duk sallar da kamar sallar asuba kaga akwai sami Allahu liman hamidahu guda biyu a kaida sallar azhar akwai guda hudu sallar la'asar akwai guda hudu sallar magriba akwai guda uku sallar isha akwai guda hudu sallar juma'a akwai guda biyu abun tambaya sami Allahu liman hamidahu ta kowace raka'a a matsayin sunna ɗaya take kenan guda biyun cikin sallar asuba sunna biyu ce a sallar azhar sami Allahu liman hamidahu guda hudu ce sunnoni hudu ne a sallar isha'i hudu ne a sallar asar hudu ne a magriba hudu ne a isha'i a juma'a biyu ne misali kowace ɗaya zaman kanta suke ko dukkan su ne ake haɗewa sai a ce ɗaya an san ma'anar samartul khilaf din menene samartul khilaf na wannan maganar shine a gaba za mu jana ce wanda ya bar sunna guda biyu zai iya yin kamli zai yi kamli wanda ya bar sunna guda biyu ko fiye da haka zai zai yi kamli ko to abun kula shine idan aka ce an dauki fatawar malaman da suka ce misali sami Allahu liman hamidu na duk sallar su ne ake nufi da sunna guda ɗai to dan ka bar dukkan su gaba ki ba ka ba ka da kamli a duk raka'o'i ka manta sami Allahu liman hamidu ba a nan a gurin masu wannan fatawar a gurin masu wannan fahimtar kafin sunna kwana ɗaya ne amma idan aka ɗauka kowane sami Allahu liman hamidu kowane raka'a a matsayin na a matsayin sunna ɗaya take to idan ka bar guda biyu za ka iya yin kamli wannan shine abin da da dama daga cikin malaman mu suka tafi akai wannan sabanin namu ne na cikin gida a malikiya ba wai na magana a mazali na waje ba to haka wa kullu takbiratin sunnatun dukkan kabbarori banda kabbaran farko takbiratul ihram duk sauran sunnoni ne to su ma akwai wannan sabani shin dukkanin su ana daukar sa sunna daya ko ko kowace daya sunna ce mai zaman kanta shi ma kamar ta khilaf din kenan idan an dauka dukkan su a sunna daya suke to in ka bar su dukkan su kamar ba dan sunna daya kamar amma idan kowace a sunna daya take mai zaman kanta to shine idan kamar guda biyu Allahu akbar Allahu akbar guda biyu na na dagowa ko na aje goshi ko na dagowa daga sujada ko na yin ruku'u ko na tasowa daga tahiyya da sauransu a to in kamar guda biyu akwai kambi a kanka wannan shine kamar shahulat din da ya kamata mu kalla sai ce wata shahuda ne da kuma yin tahiyya shi ma sunna ne daga cikin sunnonin sallah wal julusu lahuma da zama don yin tahiya din da yace a tashahuda ne tahiya guda biyu wato ta farko da ta biyu dukkan su kenan kaga a sallar asuba na maganar guda ɗaya kenan a sallar juma'a na maganar guda ɗaya dan guda ɗaya ake yi amma na magana a saboda yayi magana ne kenan da yaren rinjayar da mafi yawa kenan ko tun da azhar ana yin biyu la'asar ana yin biyu magriba ana yin biyu isha'i ana yin biyu asuba shi ko ake daya to sai aka rinjayar da wannan ana so su maka da zama na daya da zama na biyu dukkaninsu sunnoni ne na zama na daya ba farilla bane zama na biyu ne sunna ko kuma zama na ɗaya ba sunna ba ne zama na biyu ne mustahabiya dukkan su matsayin su ɗaya wato na ɗayan bai fi na biyun ba na biyun bai fi na ɗayan ba yana so wani shi ne abin da yake so mu nuna maka shi sai ce wacce shakudani sai ce wani julusu na umma da kuma zama dan yin tahiyar shi ma sunna ne shi yasa ya mutumin da ya manta tahiya zaman tahiya zai yi kamri dalili ya bar sunna guda biyu zaman sunna ne kuma karantawar ma sunna ne idan ka tashi baka yi ba to ka bar sunna guda biyu a dai kabli tana bin ka kenan kamar yadda mun zo cikin karatun kabli za mu wannan amma a zama na biyu wannan zaman tahiya na biyu ko kuma zaman tahiya na sallar asuba ko sallar juma'a musali yana da hukunci guda hudu ne hukunci na farko zama dan tahiya hukunci na biyu ita kanta tahiyar waɗannan sunnoni ne hukunci na uku zama dan faɗin assalamu alaikum hukunci na hudu faɗin assalamu alaikum duka a wannan zaman ne in ka lura a wannan zaman ne za a yi tahiyar a yi sallama to amma lokacin ya kasu kashi biyu akwai lokuta wannan zaman na tahiyar ƙarshe ya kasu kashi biyu kashin farko sunna ne wato zaman tahiya da yin tahiya din kashi na biyu farilla ne shine zaman assalamu alaikum da yin assalamu alaikum din an fahimta to wannan shi abun a hukunci shi yana bambanta da wancan saboda shi ya haɗa abu guda hudu ne ya haɗa sunnoni biyu farillai biyu sunnoni biyu su ne zaman tahiya da yin tahiya farillan biyu su ne assalamu alaikum da zaman assalamu alaikum a wata kadimul fatiha ta da surati daga cikin sunnoni shine a gabatar da fatiha a kan sura kenan da mutum zai zo ya kaddamar da sura ko daga nan kuma sai yi fatiha sai yi ruku'u sallar ta bati bata bati ba zai yi kabli ba zai yi ba sai in ya bar wani abu daban saboda wannan sunna guda ɗaya ce amma almuhim abinda aka so idan yayi haka bisa mantuwa sai ya zama da ya zo da ya kabbar sallah sai ya manta ko maimakon ya fara da Fatiha to sai kama karatun sura sai dai nisa sai tana bai Fatiha ba idan yayi Fatiha to an so kuma ya sake yin wani karatun sura ko kaka yake sannan yayi ruku amma bai yi ba shikenan saboda ya riga yayi ya dai bar sunna to amma anan mu sani idan da ya kama karatun surar kawai bai tuna ba sai kawai ya ruku'u sai bayan ya dago daga ruku'u sai tuna cewa to ai bai yi ma Fatiha ba to zai yadda wannan wannan raka'a gaba daya sai ya tsora ta biyu ita ce ta daya a gurin shi to da haka ba zai zama tahiyya ba sai yayi ta uku sai ya zauna ta hudu ita ce ta uku a gurin shi to da haka ba zai tahiyya sallame ba sai yayi ta biyar sai ya zauna sai ya yi tahiyya sai salance sai kuma ya yi sujjada ba ni wannan kenan wa taslimatu thaniyatu wa thalithatu lil ma'mum da yin sallama na biyu ita ma sunna ne da sallama na uku ga mamu shi ma sunna ne amma sallama ta uku ga limami babu ma ita dan limami zai yi sallama ne a daman shi da hagun shi ko ya sallama a gaban shi a ko da yake kamar a nan kasar ma yadda muke so a gurin su sallama dai kawai limami yake yi ba a su a gurin su makruhi ne a wuce sallaman da ta wuce daya amma alhuri shi ne sanya mamu aka ce akwai sallama har uku akan shi sallama ta farko zai kalli gaban shi wa limamin shi sallama na biyu sai yi sallaman shi a dama na uku sai yi sallaman shi a hagu idan akwai wani a hagu ɗin shi wato sallama guda uku shi ya sanya ce a taslimatu saniya wa salisa wannan lil ma'mumi banda limami ma'mum da yake bin limami wato an ce lil ma'mumi wato banda limami da fazzi kenan mai sallah shi ɗaya ma ba haka zai yi ba zai sallama biyu limami ma zai sallama biyu ne amma mamu zai yi guda uku in akwai wani mutum a hagu shi dan in babu wani a hagu shi shi ma zai yi zai kalli liman ya daya zai kalli daman shi yayi daya wannan hagun tun da ba kowa ba zai yi ba amma inda wani mutum ko da guda ɗaya ne sai kalli gefen shi na hagu sai yayi sallama sai ce wal jahru bi taslimati wajiba sallama wadda ita ce ta wajiba wacce ce sallama wajiba ita ce sallamar da ake fita daga sallah da ita wato sallamar farko assalamu alaikum assalamu alaikum wannan dole ne a wannan ya furta ta daga murya da ita ya bayyana ta shi ma sunna ne to menene ma'anar cewa sunna ne idan yayi ta murya a koye sallar shi ta bashi bata bashi ba ai yayi sallama zai yi kabli a ba zai yi ba zai yi ba abi ba zai yi ba zai sake sallah ba zai sake ba dan sunna kawai yawa ne wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan an kammala tahiyya ta karshe kafin ayi sallama Ah, wannan kenan amma shafi'iyya fi sun ce wajibi ne ma farilla ne yin salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin a cikin sallah amma wa malikiyya sunna ne والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين sannan sujjada mun ji sujjada akan goshi ta farilla ce amma sauran gabbai masajid din nan guda bakwai su sauran guda shiddan a a ko in ce sauran guda shidda din ko bakwai din a wannan ne a mustahab a sunnoni ne sunnoni ne waɗanne ne sauran as-sujudu ala al-anfi ba dole bane idan mutum ya yi sujjada ya goshin shi kawai ya taɓa ƙasa hancin shi bai taɓa ƙasa ba sunna kawai ya bari amma da goshin bai taɓa ƙasa ba wannan sillar babu wannan sujjadar saboda ba a yi sujjada ba to shine idan ya zama da goshin shi ya taɓa ƙasa to hancin shi ya taɓa ƙasa sunna tafukan hannayen shi su taɓa ƙasa sunna gwiwoyin kafar shi su taɓa ƙasa sunna yatsun kafar shi babba a yatsun yatsun kafar shi manyan yatsun shi na kafa guda biyu su masu taɓa ƙasa sunna ne. Wasuturatu ligairin ma'amumi, sannan sutura ga mutumin da ba mamu ba, wato a nan lilfazi wal imami idan aka zo za a yi sallah a inda mutane za su gitta, to ana da bukata a sanya sutura. Menene sutura? Shi ne abin da za a sanya a gaban mai sallah, amma mu kula da kyau. Mai sallah ba zai tashi sanya sutura ba, ya sanya a ta zama cikin inda a ya dan maida shi gefen shi kaɗan kaɗan ba cikin inda goshe shi zai rika ajiyawa ba a'a ya dan maida shi gefe kaɗan gefen dama kaɗan haka ko gefen hagu kaɗan amma dai kai ya aje ta gaban shi sutura kuma mu a malikiya ba a yin sutura da abinda bai kai kaurin mashi ba tsawon shi kuma bai kai zira'i ɗaya ba sannan ba a yin sutura da abin da yake ba shi da tsarki sannan ba a yin sutura da abin da zai iya gushewa sannan ba a yin sutura da abin da zai iya ɗaukewa mutum hankali ko don zanen shi ko don wani adon shi ko don wani makamancin haka duk wannan ba a yi da su wato shaitan ya ce a suturatul ghairil ma'amumi mamu shi baya sutura shi yasan ya idan ana sallah idan liman ya aje sutura to ba za za ga duk yawan layin sahu za ga ba zai ba ce kuma kowa sai ya aje aje a gaban shi wacce da liman ta isa haka in kai ne kuma da kai ne za ka aje suturan ka shi yasa ce da ghairil ma'mum shi mamu baya sutura ta liman ta isar masa to shine yake wa aqallu ha mafi karancin abin da yake isa sutura abin da ya kai kaurin mashi wa tulu zira'in ya kuma kai tsawon zira'i ɗaya haka. Zama tsayirin tsarkakakke ne, sabitin wanda zai tabbata ba zai gushe ba, wato abinda in ka kafa iska ba zai kada shi ba, ko ko misali dabba ce ka zo kawai ka ce wannan jinke ita ce sutura, ka gana cikin tana iya tafiya, ko ka aje wani yaro ka ce shi ne suturarka zai iya tafiya, ko ka aje mahaukaci ka ce shi ne suturarka zai tafiya. Sannan a gairu shawashin kuma kar ya zama mai shawashawa wato wanda zai rika kawo maka tashwishi ya ɗauke hankalinka ko saboda yana da wani ado ko yana da wani zane ko na makamancin haka za mu tsaya a nan abinda muka faɗe shi daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kure Allah gafarta mana albarkacin na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين